bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim abu ne tuhu salatatun shi ginin shi wannan tasgiri din nan ginin sa kala uku ne fu'ailu amma ya zama fa'ilu ne wa fu'ailu ko fa'ilu wa ko fu'ailu kuma fa'ilu na'am fa fulaisu kamar fulaisun daga fa- falisu ne ya zama fulaisun na'am wa durayhimu ko kuma durahimun daga durahimu ne ya zama durahimun wa dunayniru ko kuma dunaniro dananiro dananiro ne sai ya zama dunaniro wannan durahimu ne ya zama durahimu na'am wa ta hadhihi al-amsalatu al-khalil wa halilu shi ne ya ajiye waɗannan misalai shi dai halilu da namu wannan mai haulin nan na'am shi ne ya ajiye waɗannan misalai da za a yi wa qala wakala ya ce alaiha buniyat mu'amalatun mu'amalatun na nas ya ce mu'amalar mutane akan wannan ta gino akan waɗannan abubuwan guda uku na'am duk waɗansu abubuwa da suka gino na'am wal wazn biha kaga awo biha da ita istilahun zaɓi ne Khasun.
asin keɓantacce bi hadha al-babi da wannan babi waɗannan abubuwan da aka keɓanta nan an Na'am.
keɓance su ne islahi ne wanda aka keɓance su da wannan babi na tasgiri kawai na'am ba a ilu ɗin da wannan na'am la'ajli at-taqrib amma a kusanto da da abu a wajen mutum ya mutum ya san a menene ma'aunin da za ka yi amfani da shi da Eh, shi وليس za a- على الميزان الشرعي amma ba wai mizanin tafi ba ne saboda kamar yanzu yadda muka karanta a baya za ka ji an ce idan kaza ya auna kaza kaza za a yi in kaza ya auna kaza kaza za a yi باب a ba جمعي jami'i ko jami'i da kasiri ko kuma jami'i da muka faɗa نعم amma wannan shi za ka kawai wa'ansu aune aune ne guda uku aka ajiye نعم kowane abu ma sai dai ya faɗa cikin su kawai to kaga ai ba wani haka ne ba wani abu ne da zaka ce ga ga ga wanda kai ba هكذا sai dai kawai a tarkata kaza a ce da kaza da kaza kaza in sun zo kawai سبب ساعة.
duk su faɗa cikin kaza kawai نعم eh
نعم ألا ترى yanzu ba gani ba أن نحو misalin أهيمر misalin a a haimiru تو أهيمر eh da muka yi remu ومكيرم da suka yi rijo نعم wazuna hasar fi awanta a sarfu kaga shine afailu أفيل da mufailu ومفيل da kuma وفعيل mufailu wannan shine awan sarfi idan zaka auna su auna awan su ne sarfi tasrifi duk kaga sun sun bambanta ko wani irin أمم.
wannan afailu wannan mufailu wannan kuma failu failu أمم.
amma kuma in zaka yi tasgirin su gaba ɗayan sai suka ce dukkanin su failu نعم وأما kowane yanzu za ka mata التسجيل tasgirin amma mizanin sa na tasgiri وهو fa'ilun فعيل fi jami'i.
في الجميع duk gaba ɗayan sun kaɗa su sai ka ce duk gaba ɗayan su za wani awon fa'ilu نعم to kaga shi kenan baka ce fa'ilu ga wani abu kawai da yake da yake banta da shi shi kadai ba نعم yawa sai ya zama kamar kamar wata jaka ce wadda za ka tarkato wasu wasu irin su irin su irin su kawai su jefa a ciki kawai ku ce ba za ka auna shi نعم yawa والأصل في تلك الأبنية asali a cikin wannan ginin فعيل fa'ilu ne وهو خاص shi بالثلاثي kuma fa'ilu ya ke banta da sulafi duk mai harafi uku sai ake wannan ولا بد من دم ba الأول makawa daga lamanta farko ولو تقديرا ko da kuwa nan makaddara ta za a yi ba za ta fito zahiri a fito ta ba lalle lalle farkon nan dai sai an kaddara cewa ko a gare shi نعم وفتح da ثانيه kuma budewa na nabiyin sa a na a fatahan nabiyin kai nabiyin kuma ya zama fataha ne nabiyin rufa'a na farkon rufa'a na farkon kuma fataha نعم a ce a ce ko a
نعم والسلاب يا da kuma jawo ya ya e e- ko ايه والسلاب ya e haka ne da jawo wannan na ya ya tsalisa da ثالثة uku ساكنة kuma daurariya a ce ko ai ko نعم ai ita ai kira ta sama تسمى نعم wannan ya ta yi kira yawo ta tsiri wannan yaron yake zama ko ai ko نعم ai lu نعم kamar rajulu a ce rujai lu نعم da haka yake alamance na farko a fatance na biyu sannan kuma a kawo yawo ta tsiri kuma a tsakiya to haka ake yi yake in dai sulasi ne ويقتصر في الثلاثي wai wata fara ana taɗaita a cikin wanda yake ɗan uku ne على تلك a الأعمال bisa waɗannan الثلاثة aiki guda uku da muka faɗa a rafahanci na farko a fatance na biyu a kawo yawo ta tsiri sakina نعم waɗannan aiki guda uku in dai sa- in dai sulasi ne haka ake yin waɗannan abubuwan نعم فليس نحو luggai لغيز eh lugaizu نعم لغيز eh نعم a wannan na lugaizu luguzi Na'am.
shine ilgazi a zo ka Na'am.
koyar abu a boye a boye a boye a boye da shi ka مم.
zo ka abu ga abin da kake nufi amma kuma a boye a boye za ka zo ka bayani kamar dai can a wannan makama ta allura da muke gamshi إيه نعم kaga ilgazi ne wannan aikin makama da makama مم.
to kamar wannan shine ilgazi to wai faɗin lugaizu din nan kace tasgiri ne ko zummailu na'am zummailu lil jabani na'am matsoraci mm, ake zummailu na'am tasgiran ai ba za a ce masa tasgiri ba wani wannan duk gaba ɗayan su na'am domin cewa muka yi na far- na farko ya zama mai rufa'a na biyu ya zama mai fata to haka wannan duk na biyun dauri dauri gare sa- duk dauri aka yi masa ai.
Mm.
na biyun dauri aka yi masa Mm, sannan na uku kuma ba ya bane har ila yau mm, in ba za a ci tasgiri ba in za ka fakki in ka zo ai fakki da rawa sai kai fakki ne luk gaizu kaga na biyun ya zama sukuni ne kenan eh na'am kuma na uku kuma zai zama fata a gare shi maimakon ya zama ya ce Maimakon ya zama.
ya wata sigiri da shi za ba ta sigiri ba ne kawai dole sai ya zama irin wannan su kone sani ma to na biyun sukuni ne au kauni liyawo na biyun kuma na biyun kuma ta zama ba ta uku ba ya kuma ta zama ba ta uku ba ta zama ta hudu a nan wajen na'am ba ta an daure ta sake nan amma ta hudu ce ita to na'am da ka ga ba za ka kiransa tasgiri ba kenan
fa in kana al musagharu dan mu tajawizu salasa tasgirin ya zama ya ketare uku kuma wannan na uku ne in ya ketare uku ihtuja sai a bukata ila ziyadati amalin rai zuwa ƙara wani na amal rabi'in aiki na hudu kuma sai kuma a kawo aiki na hudu kuma bayan wannan na'am wa huwa kasru ma ba'da shi ya ne kasarantar abin da ba yake bayan nan na ya tasiri kuma wa shi kuma huwa idan ya zama bina'u wannan fu'ailu idan ya zama guda hudu ne bayan ka ce fu'ai to kuma wanda yake bayan ya dan kuma sai ka mace sira sai ka ce fu'ai i na'am lu na'am to idan hudu- guda hudu ne abin da ya kamata kai kenan shi na'am ne ginin fu'ai ilu ka ju'ai fi kamar ja'faru fi ka ga ja'far hudu ne sai a ce fu'ai fi shi ne aiki na hudu kenan na'am thumma in kana ba'da al makasuri harfu linin sannan idan harafin lini kuma ya zama bayan maksuri din kuma qabla al ahari ya zama kafin na ƙarshen akwai harfin linin mai kasra kafin harafin ƙarshe kuma
fa in kana ya'un to idan shi harfin linin din ya zama ya ne kaga harfin linin zai zama Bakiya.
ɗaya ne ko ko alifi ko ya ko ko a- ko- wawi ko to idan ya zama yau harfin linin din sai ya zama ya ce baqiya sai ya zama yawon zai yanda yake ka kindilu kamar yanzu kindilo na'am kaga kindilo wa taqulu fihi kaga baka fashe ka faɗe shi a cikin sa sai ka ce Kunai.
sai ka ce kunai kilo na'am kaga bayan makasurin sannan har ila yau kuma ga harfi lina Na'am.
ya na'am kuma ta zama kabar la'ahiri tun kafin na ƙarshe ta kafin lami shi ne na ƙarshe na'am don an sami irin wannan to abin da ya kamata a yi sai a bar yaɗin yadda take inda take sai a mai da ya baita sai kai kawai ta girin na ƙarshe injilu ne sai ka ce kolai jilu na'am wa illa idan ba haka ba kulliba ilaiha sai a juya su ta koma yaɗin na'am ka musaybihu kamar musai bihu wa da usayfiru musai firu fi misbahun wa a cikin misbahun ne kaga misbahun yau kuma alifi ne ya zama na biyun ƙarshen Mm, ko usfuru shi kuma wawi ne ya zama na biyun ƙarshen mm, duk sai amare su koma yan za a tafi gida na'am sai a ce musai bihu ko usai firu na'am wa huwa bina'u shi fu'ayyi ne kuma daga nan ya tashi daga ko a ilu ya koma ko a ilu kuma yanzu na'am wa yatawassalu ila hadaini libina'aini bima ta husula biya- bihi bina fa'alil na'am ana saduwa zuwa wannan gini guda biyu da Na'am.
muka yi magana shine na ko a ilu da ko a ilu bima tawassala bihi da abin da aka sadu da aka sadar da bina fa'alil ginin na fa'alil da shi na'am da abin da muka yi a fa'alil lokacin da muna jar- muna can wawu tafsiri na'am mun yi maganganu a kan babin fa'alilu ko akwai abubuwan da muka yi magana maganganun da muka yi na'am To wannan ma- anan abubuwan duk da muka yi a can na'am shi ne za a yi kasan mun faɗa mun ce idan fa'a- idan awon ruba'i ne sai mu duba mu gani za a yi idan sulasi ne ya zama ya ziyara da guda ɗaya idan ziyara guda ɗaya ce kaman falalu ne sai aka ce a wuzoli to sai ka bar shi kawai ko jawharu ne ka ƙarin ƙwaya ɗaya ne to sai ka bar shi kawai sai ka ce jawahiru ko fa'alilu kenan wannan an ce babu wani canji to shi ma a nan wajen haka yake sai ka fashi sai ka ce zuwa ke idan kuma ya zama mazidin ya tashi daga guda ɗaya kuma guda biyu to sai ka duba ka gani daga cikin guda biyun wanne ne yake da maziya akan ɗayan na'am wanda yake da maziya akan ɗayan to shi kenan sai ka shafa wanda ba shi da maziya ka bar mai maziyar kan guda ɗaya wani sun mun ɗaliku da muka yi magana Mm, kaga mimi da nuni duk gaba ɗayan su zaidai ne amma nuni mimi yana da maziya a Maziya a kan kan nuni nuni.
saboda me saboda mimi ya- da shi da lahusuturin kalami da shi ake fara magana kuma ya auni abubuwa kamar irin su ismin fa'ila ismin buhuri kuma yadda muka faɗa mm, a da shi ake auna Na.
tun da ya zo irin wannan sai ka shafa nuni na'am ko na'am sai ka ce ma ɗaliku fa'alilu kenan a abin da muka yi magana kenan to waɗannan abubuwan su ne abin da muka yi magana kaga to kuma idan ya haura ya tafi kuma a hakan sai zama da cewa kuma ha'ila iya ba su da maziyar babu wani wanda yake da maziyar kuma da wani to kaga an ce ka shafa duk wanda ka dama a ciki an baka zafi ko to shine abin da yake magana a cikin namiji duk wannan aikunan da muka faɗa to su ma su za ka yi ka canja su su koma bangaren kamar yadda aka faɗi sigar tasgirin nan sannan kuma a yi sigar tasiri na jami'in tasiri sannan kuma ila yau ka zo ka musu wannan gina eh shi ya faɗa ya ce abin da ya zama daga fa'alil ko kuma fa'alil fi tafsiri a cikin tafsiri min al-hazbi akwai inda aka ce dole ka shafe wajibi ne ka shafe na'am aw takhayran ko kuma tahyil
na'am ko kuma inda aka baka safar jalin kamar safar jalin kaga cewa aka idan ya zama ya aure sama da ƙarin ya aure ya aure sama da guda daya ya zama sama ya zama guda biyu na'am ko na'am.
ya zama kamar humasi ne to abin da ya kamata ka yi sai ka duba ka gani akwai wanda yake da akwai hurufin ziyarta a ciki a da farko abin da muka fara cewa kenan Na'am.
ko kuma wanda ya kama da hurufin ziyarta ko a ma'ana ko a lafazi na'am ko a maharaji Mm.
sun kusanci ma da da shi ta wannan nan Mm.
da da da da da- da wannan ya ake da suna da zi- da ziyada da na'am ko na'am to kaga wannan kamar irin su musa haraji da muka yi magana Mm.
kaga an ce ta ta yi kama da dali Mm.
a wajen hurufin ziyarta ko na'am eh to duk dai wannan wanda muka yi magana ah, dai irin su irin su da yake magana anan kaga kamar safar jalu a cewa muka yi yan sai mu duba na hudun mu gani Na'am.
shi jiman nan yayi kama da yana daga cikin hurufin ziyarta kaga bai daga cikin hurufin ziyarta ko Eh.
tunda haka ne sai ka shafa na biyar na'am tunda shi bai daga cikin hurufin ziyarta na'am da yana daga cikin hurufin ziyarta to sai ka ce bari ka shafe shi da safar jalin sai ka ce tafari Bari, na'am ko na'am to haka in zaka tasgini ma shi ma abin da zaka sai ka ce sufai riju shi ma abin da zaka kenan ko kuma faras zakun shi kuma faras zakun shine wanda aka ce shi kuma id- na hudunsa idan ka duba dama na hudun ake duba eh da ka duba na hudu sai kaga dali ne to dali bai daga cikin hurufin ziyarati amma maharajinsa daidai yake da maharaji na hurufin ziyarati shine ta na'am ko na'am to tunda haka ne sai ka shafe shi na'am sai aka ce kai an baka zabi ko ka ce faraziku ko a wajen jami'in ko kuma farazidu to anan ma an baka zabi ko ka ce furazidu ko kuraizi ko kuma furaziku na'am duk wanda ka dama sai kai kamar yadda aka faɗa a can shi ma anan abin da za ku rage na'am wa mukhayriju mustahariju mustahariju na'am shi ma mustahariju shi ma akan sa na san musamman ne Eh, na.
Mm. da mustahariju na'am da shi ma mustaharajin nan shi ma abin da za a yi kenan yanzu sai a duba wanne ne a hurubun ziyaratin da suke a ciki sai a duba a ga shi ne anan ne muke duba maziya ko mu gani tunda suna da yawa na'am wa'annan dama guda biyar ne shi sa aka ce to a duba na hudu a gani hurufu ziyarati ne ko ba hurufu ziyarati ba nan hurufu ziyarati ne a shafe shi in ba hurufu ziyarati bane a shafe na gaban sa na biyar ko kuma a yayi kama da hurufu ziyarati wajen fada to shi ma sai a shafe shi ne wanda muka gama na farin Na'am.
to shi kuma wannan yau ya ya haura biyar din ma ya kai shida ma Mm.
to shine muka ce wannan sai mu duba mu ga wanne ne daga ciki wanda aka kara dan wanne ne yake da maziya sama da wani na'am mustaharaju to kaga mimi dai lahu sadrul kalami Mm.
da shi ake fara magana Na.
za ka ce to dole a bashi ya ka ce don haka ne bara a shafe shi ne da tsage nan sai zama mahariju Mm.
shi ne jami'in ko Na.
ba alu da kenan mahariju Mm.
to tunda an ce mahariju to shi ma yanzu idan za a yi jam'i ba za a tafi muhairiju za a ce Mm. na'am wa alan da da alan dadu da yalan dadu su kuma su kuma aka ce su ma idan ka duba da nuni da alifi Mm.
kuma duk hurufin ziyarar jami'i na'am haka na anan ya landu kuma da ya da nuni duk kuma hurufin ziyarati ne Mm.
to amma wani ne yake da maziya sama da wani sai aga ya da alibi kusan daidai suke da a harfin mudari ake na'am harfin da ake fi'ili mudari ne na'am kamar sai a komu ko ya komu ya ga shi tunda haka ne su bai kamata a shafe su ba nuni ita ce ba ta da wata maziya na'am sai a ce to a shafe ta sai haka sai aka ce to a shafa nuni a wajen alan dadu sai ya zama ala ala dadu to ga tawazul amsal da kan dali da sai a ce ala dul hisab shine ala dul hisab na'am ko kuma ya ladu shi ma shi a safar ne sai ya zama ya ladu na'am taurin mai taurin
na'am shi ma dai kaga wannan abin da za a gina na'am
wa haizabu wa aizabuna ko kuma haizabu ne shi kuma kaga haizabu ne shi kuma wawan ake duba a gani Mm.
shi kuma wanne ne daga ciki wanda ake mai da shi kuma ya ya sai ya zama hai- ha- haizu- a- hayazibu ko ko a ce hayazibu aizabuna eh shi ne to kaga kuma daga hay- hayazibu ne za a ce uzaibi ne shi kuma na'am na'am
waɗannan gashi ne eh, hazabinu kenan eh hazabinu ba na'am eh an ce hazabinu ya zama ah, wannan kenan sai a ce guzai biyu kenan eh eh na'am sufairuju kaga sufai riju shine daga safar jira na'am kurai zidu idan ka ce fara zidu kenan na'am au kuraizi ko kuma kurai zidu idan ka ce fara zidu kenan ka shafe ya kuma dalin ka shafe ko mukhairij ko mu khairiju wannan gyara ne na'am ulayidu ne da kuma yulayidu ya kamata ya zama na'am domin kana magana zancen alan dadu ne da yalan dadu na'am to ya kamata ya zama ulayidu ulayidu a san gona shi ya gyara ulayidu da kuma yulayidu ulayidu Mm. abin da ya kamata ya zama kenan wa huzaybinu da huzari biyu
ulayi da wasa nan ne ulayi da wasa yawwa abin da ya kamata ya zama kenan sun sa mu muka yi riji da sun sa muka yi yulayidu riji da kuma ulayi Mm, ulayidu da kuma yulayidu abin da ya kamata ya zama kenan da kuma huzari biyu na haizu gona ne na'am wa fi saranda haka na a cikin tsaron da wa alanda alan da shi kuma kaga nunin Mhm.
da alifi shi ne su ne hurufu ziyaratin da eh tsaron da da kuma alifi na ƙarshe na'am to shi ma a nan wajen an ce an ka gara ma tun da kowane daga ciki bai da maziya a sama da wani Mm.
ka iya cewa saranidu ka shafe alifi kenan ko kuma saradin na'am ko na'am ai za ka cewa za ka iya cewa ko na'am kaga ya zama kamar saradiyu kenan eh saranda akan ma'amanin fa'alilu to kuma in ka shafe zai zama kamar kaliyu ne na can kalin sai ka ilani sai ka ce kalin na'am ya zama saradin kenan na'am ko na'am shi ne can abin da muka yi magana to shi ma idan zaka tasgirin sa abin da zaka ce sai ka ce suraidin na'am ko kuma ka shafa nunin ka bar alifin na'am
kaga ai wannan in ka wancan wanshi muka yi kenan in kuma kana son ka bar nunin ka shafa alifin shi kuma sai ya zama a saranidu ka ka shafe alifin ga shi kenan saranidu na'am ko alanidu na'am to kaga in haka ne zaka tasgirin sai ya zama surailidu ko kuma ulailidu na'am yawwa to shine au wanda zai faɗa ma suraidin gara. ko kuma ka ce suraidin shi kuma in ka shafe wa nuni ulaidin kenan wa ulaidin ka shafe nuni kenan a kowane ma ilalihim tare da ilalin sa ilal ilalu qabi kalin ne dan ya kamata ya zama a suradiyu ya Na'am.
kamata ya zama kamar yadda kaliyu yake masala Mm.
amma an kai tasgiri a an kai tamini sai kai tamini tamini iwa liyan harfin ko sai kalin sai ya zama suraidin na'am na gwan suraidiyu na'am
kamar za ta fi taksiri ta'awiliya ta'awizu ya ya ya haka na kamar yadda musanya ya ya zo Kaula a cikin al-akhir.
tafsiri kaula ayar tun kafin na ƙarshe ya kamata ka za ka iya musanyo ya ma huzira daga abin da aka shafe ya juzu huna aidan ayar to anan ma ya halatta kamar can da muka yi magana da can safar jannah na amince safariju Na'am.
in ka gara maka iya cewa safariju kuma eh ya din ta musanyo wancan lamun da aka shafe Na'am.
to anan ma ka iya yi ka ce Na'am.
sufairiju ko sufairiju duka iya yi na'am na'am wata kula sufairiju sai ka ce sufairiju ko sufairiju sufairiju eh amma ban tafi tafsiri kamar yadda ka faɗa a cikin tafsiri kake cewa safariju Safariju ko sufairiju wa ko safariju safariju na'am eh wala yumkinu ziyadatiha amma ziyartu ha dadinta amma ba zai yiwu ba fi takasirin a cikin taksiri wa da tasjil tasgirin na hau ihiran jamin ne na'am masdar ihiran jama Na'am.
ihiran jamal ibulu a cira kuma ya ta taro a na'am taro kan koyi da na'am ihiran jamin na'am to a nan wajen ba dama ka ce ka ƙara ya a nan wajen a wajen taksiri ne ko kuma a wajen tasgiri ne idan za ka yi ba dama ka yi saboda mai duk shiga da istighala mahallin mahalla hajji ya yi.
ajliyai saboda ka shigalar da bigiran da take da ya al-munqalibatu wadda aka canja ga barin alifi fil mufradi a cikin mufradi al-munqalibati na'am na iran jama'in nan iran ja wannan ya din na alifin ya kan koma ya koma zama ya na'am Mm.
na'am to kaga ba dama yanzu tun ya koma ya kuma kuma haila yau ka kawo kuma wata ya din kuma haila yau na'am ka ce za ka kara wata ya kuma ta kare kuma haila yau eh, ya zama ya aini sun zai kenan guda biyu na'am Eh,
na'am
na alhamdulillah alhamdulillah
ne